الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أنا شيني الدرس الثاني درسي نبي شكل التافن المقدمة الإزية أولا رانا الخميس bakwai ga watan rabi'un thani hijiran ma'aiki salari sallam 1446 za mu tashi albabul awwal babi na farko mala ya ce fit tsahara ya kunshi bayani akan a tsahara tsarki ita a tsahara dinnan akwai sugura akwai kubura akwai tsarki karami akwai tsarki babba babban tsarki shine abin da ya shafi wanka na janaba ko kuma ga mace wankan jini al'ada ko kuma haihuwa abin da ya shafi tsarki shi kuma karami abin da ya shafi alwala da alistinja قال الله تعالى الله مدوكين sarki yana faɗa cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa minas sama'i daga sama su malamai suna cewa ma'ana ashab giragizai mun saukar da ruwa daga giragizai ko kuma mun saukar da wasu ruwa daga sama ma'ana daga giragizai tsahuran wato masu tsalkakewa a sai aka yi amfani da tsahur ala wazni fa'ul da a nuna maka su karankansu suna da tsalki sannan kuma suna tsalkake waninsu to su ake kira da tsahura alma'u tahur ruwan da ake kira da tahur ma kana tahiran fi nafsihi shine duk ruwan da a karan kansa yana da tsarki mutahhiran li ghairihi kuma yana tsalkake waninsa abinda ake nufi da waninsa shine sutura ko kuma bagiran da za a yi ibada ko kuma jikin almukallaf to shi ruwan yana tsalkake waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗaya to shi ake kira da alma'u tahur ruwa shi yasa sai ka ji sun ce mai tsalki mai tsalkakewa to sai ce ga misalan ruwa waɗanda suke kana iya siffanta su da alma'u tahur wanda duk sanda za ka yi ita wannan tsahara da aka ambata to dole ne ka nemi ruwan da ya cika wannan sifa ɗin kama il bahari kamar ruwan teku ko gulbi walbi'iri ko ruwan rijiya walmatar ko kuma ruwan sama to wannan ruwa ne wanda yake alma'u yawwa duk ruwa ne wanda yake alma'u tahur yawwa abin da ya sai kawo wannan kun san akwai malaman da suka karhanta yin tsalki da ruwan gulbi ko ruwan teku ko kusan da wannan karatun tumala asbabu shi ya ce makaruhi ne a yi tsarki da ruwan teku ko gulbi shi ya fahimta saba sai dai ko ruwan rijiya ko ruwan sama da makamantansu to shi yasa sai mala ya kawo wannan don ya nuna maka waccan magana bai karbe ta ba bai karbe ta ba to dalilin da ya bada ba wasu dalilai ba ne saboda cewa wai mafi yawa ruwan gulbi za ka ga ɗanɗanonsu yana da gishiri-gishiri ko kanwa-kanwa galiban ruwan teku haka za ka same shi malihi akwai gishiri cikinsu sai ce to makaruhi ne a yi ibada da su to amma dai malamai ba su eh eh to kamin sama an samu wannan ra'ayin cikin sahabbai an samu wannan fatawa daga abdullahi dan umar yawwa yana cewa shi bai a zaɓin shi kar mutum ya yi tsalki da ruwan gulbi ko teku haka an samu daga abdullahi dan amr ibn al-as kuka samu littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibn abdul bar ya yi bayani ya ce to wannan fahimtar tasu ta saba ma yawwa ijma'i ma na abin shi yasa ya ce ba wani malami da ya waiwaye wannan ra'ayin nasu bar musu kayan su aka yi an ka kyale su saboda ya saba ma nasi tunda an tambaye annabi sallallahu alaihi sallama akan shi ruwan teku manzo Allah ya ce tahurun ma'uhu magani alhillu mai tatu to amma haka kuma sai suka zo suka ce ya yi makaruhi eh to shi yasa shi mala ya kawo wannan don kasancewa akwai wannan kauli Allah ya samu dace ba wai haka ɗaya kawo maganar ba haka rijiyoyi to shi ma an samu wasu malamai sun ce banda rijiyoyin banda rijiyar zanzam ta rijiyar zanzam ibn sha'ban min al-malikiyya shi ma ya ce ba a tsalki da ruwan zanzam saboda tashrifan saboda girmama a gare su saboda ruwa ne suna fitowa daga aljanna to saboda haka ba a tsalki da su amma ya ce babu laifi ka yi alwala amma wanka ko istinja'i ba a yi amma alwala babu komi kana iya yi to kaga walbe'iri sai ka cire rijiyar zanzam haka sun ce banda rijiyoyin samudawa su ba ba alwala da su ga wanda wata lalura ta sayabi taurin can inda samudawa sun karayu an gani? yauwa saboda an ce mahallul azabi ne mahalli ne na azaba to kana tsarki da azaba ya ga ba za ka yi ba to waɗannan dalilai shi ya sama ya ba da misali da su da ya nuna maka a wannan eh amma akwai malaman da ke ganin a ita ma zanzam din ana iya tsalki amma dai shi ibnu sha'ban ya ce ba daidai bane an gane ko haka wal matsar da ruwan sama ko shi ma wannan akwai waɗanda suka ce masu kakaf ba a tsalki da komi sai da ruwan sama su san ya aiki da zahirin aya wa an zalla mina sama'i to duk ruwan da ba daga sama ya hito ba a tsalki da shi akwai wahala ko? eh wannan fatawa ya bai yiwa ya aiki da ita ta fi ƙarfinmu eh za su yi yanzu abin da eh su ne yan zahiriya ne in lam ya tagayyar shay'un in fa wani abu bai canza ba min ausafi daga cikin sifofinsa as-salasati guda uku sifofin guda uku sune wahiyar launu wa ta'amu wa rihu shine abin da ya shafi kalar ruwan launin ruwa sananne ne to in bai canza ba wa ta'amu da kuma tastin su dandanon su wa rih da kuma kanshin su to wannan sifofi guda uku in aka samu ruwa ya canza da su da wani abu wanda yake bako ga ruwan to ba ibada da ruwan kuma su zama ruwa tsahuran ba eh sai ce bi ma yanfaku anhu galiban ka gani da abin da yake rabuwa da ruwa galiban a mafi rinjayen lokuta za ka ga wurin ajiye shi daban shi wannan abin haka su ma ruwa mahallinsu daban ba su da alaka ta fuskar kusanci ko makotaka an gani to sai wannan abin ya zo ya canza musu ɗaya daga cikin waɗancan launuka guda uku to ruwan ya tashi daga alma'u tahur ba za ka yi ibada da su ba to ga abin da zai iya zamowa bako ya canza ruwa kallabni kallaba ne kamar nono wal asali da kuma zuma a gani a gaba ba su da alaka da ruwa don dukkaninsu ba wanda ake tonowa daga cikin ƙasa ballantana a cewa inda ruwan suke kwance nan zuma take an gane ko kuma nan nono yake in haka gane su cikin ruwa to wani tsautsayi ne yasa suka shigo ko walbauli ko fitsari wal'azirati ko kuma kashi duk wannan to kaga bako ne yanfakku anil ma ma'ana yana rabuwa da ruwa ta fuskan makotaka ba ma makwabtan juna ba ne sai dai in haɗa su aka yi fa'in ta gayyara shai'un min alsafihi in aka samu wani abu ya canza daga cikin sifofin ruwa a salasiti guda uku ɗin nan bi ma zikira da abin da aka ambata wa nahwihi da makamantansa fala yasihhu alwudu'u minhu to baya inganta ayi alwalla da shi walal gusul haka ba a wanka walal listinja'u haka ba a tsalki da shi na fatar an gane suraka duk waɗanda ga abubuwa ba a amfani da ruwan ko launinsu ko ɗanɗanansu ko ƙanshensu duk wanda ya canza to shi kenan da ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata ko waɗanda suka yi kama da su to ruwan ba a ibada da su ta tsalki ko kuma wanka wal mutagayyiru bi tsahiri to abin da aka samu ya canza da abu mai tsalki an gane daga cikin abin da aka ambata kaga nono tsahir zuma ma yawwa to sai suka shiga cikin ruwa kuma ruwan ya canza aka samu ruwan ya canza to tsahirun to siffar ruwan ya zama tsahir mai tsalki ne a karan kansa ghairu tahurin amma baya tsalkakewa yayi ba alwala da shi ba a wankan janaba da shi na fatar an gane yau sai dai a yi amfani da shi wajen sha ko da hora abinci da makamantansu tunda abin da ya shiga kaga mai tsarki ne kowannensu a karan kansa ana amfani da shi a sha to shi yasa ya ce sta'malu fil adat ana amfani da ruwan a ayyuka na al'ada wala yusta'malu fil ibadati amma ba amfani da su a cikin duk wani abu wanda ya shafi bauta ba za ka yi amfani da shi ba to sai ce wal mutaghayyiru bin najisi ruwan da ya canza da najasa kamar fitsari da aka ambata ko kashi najisun to shi kaulan wahidan najasa ne eh ya zama najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adati wala fi shay'in min al'ibadat ba amfani da shi a al'amurra na al'ada ko al'amurra na ibada duk wanda fitsari ya shiga ya canza ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku ko kashi ko abin da ya kama da wannan kamar jini da sauransu to shi kenan sai dai a tasuwa ba ko wanki ba a yi da su an gane sai dai a zuwar kawai sun riga sun tashi aiki saboda su ma najasa ne to kaga najasa ya bata kawar da najasa wai za ta gayyara bi ma huwa min qararihi to in aka samu ruwa ya canza da makwancinsa wurin da ruwan yake kwanci an gane wato ya canza da abin da yake makwabcinsa ne kaga kishiyan wancan magana wancan ba makwabta ba ne wannan kuma makwabcinsa ne ruwan ma kwance yake bisa gare shi sai ruwan ya canza da shi sai baka misali katturabi kamar ƙasa inda aka tona rijiya ko marmaro ko wani abu da ya kama da haka ko bohol da sauransu to sai zan yanayin ƙasar kila baƙa ce ƙasa ce ko kuma wato ta gishiri haka misali ko farar ƙasa ce to kaga ruwan za su ta'asirantu da wannan abu to shi ko meye hukuncinsa shi ne kashi na uku ya muna bayani ruwan da ya canza da abu mai tsarki ya yi muna bayanin hukuncinsa na biyu wanda ya canza da najasa na uku wanda ya canza da makwabcinsa abin da yake tare yake da ruwan kuma ba su rabuwa layin fakko anhu galiban to shine za a yi bayani a kansa sai cikar turabi kamar turɗa wal milhi ko gishiri ya zama wurin ƙasar ta gishiri ce tunda kaga gishiri cikin ƙasa ake tono shi ƙasa ta ake amfani da ita wan nura ko kuma dutsen nura wanda ake kowa da shi shi ake ɗebowa a daddake sai a mai da shi ana amfani da shi kowa musamman hoda kai afon ana amfani da shi wajen hoda wajen can zamanin da da babu reza babu sheba to da shi suke ainihin wato zubar da gashi shi in ka yi amfani da shi aka zuba ma gashi shi to za ga gashin yana zubewa to shi ma cikin ƙasa ake tono shi an gane ko hoda ce mai zaman kanta to shi ne malam ya ce aubi mata wallada minhu ko kuma ruwan ya canza da abin da ya haihu ne daga ruwan akwai abin da ruwa ke haihuwa shi an gane to kaga shi ma bai rabuwa da ruwa tun da uwarsa ruwan shi ɗa ne ga ruwan to sai ruwan ya canza saboda shi ga ɗuhlabi sai ya baka misali kamar kainuwa an gane da irin su bado da makamantansu yau to wani zubin zaka ga suna canza canza ruwa ko yawwa na ala ƙauli waɗanda suke gana ana iya ibada da ruwan gulbi kenan kaga su masu wancan ra'ayin kaga shi kenan sai dai ka nemi wani ruwan na daban to an dai musu raddi da yawa wasu ma na ganin cewa to ai ko gulbi da marijiyoyi ai ruwan sama ne ruwan sama ne ai mun koma alkur'ani za mu ga Allah ya tabbatar da wannan wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardh a gani to ka gani fasalat a wannan daban ko dama dama dai ka kawo wannan suratul mu'minu fa askannahu fil ard kenan duk ruwan da zaka gani ƙasa to daga sama ne Allah ya ajiye shi ko kuma ka ɗauko waccan ta suratul zumar fasalakahu yanabi'a fil ardi sai ka ce to ai kaga shi kenan so da haka duk ruwan da zaka gani da na rijiya da na teku da na gulbi da na komi to ruwan sama ne to wannan dai tattaunawa ce ta malamai da suke yin abinsu au bi tulil mukusi ko ruwan ya canza saboda dadewar ruwan so tari in ruwa ya dade a jito zaka ga ya canza ko launi ko ɗanɗanonsu ko warinsu ma to shi ma wannan baya cutarwa an gani baya cutarwa yawwa ko kuma abin da ya kama da wannan kama an saruwa ga sabuwar kwarya to suna iya canza an gani ko kuma irin ƙauye da zaka ga ana saruwa ga salka ko gyandama ko jallo ko shantali to wani zubin zaka ga ruwan na caccanzawa saboda mujawara da waɗannan kasan shantali mala jalloha jallo da gyandama da sauransu a bayan lace da ba sun so ba gaba ke da go to za ka gado an sa ruwa to ai ita salka dai sanan nata ko to za ka ga ruwa na canzawa so tari saboda yanayin fata din da ake amfani da ita ko kuma sabuwar kwarya wani zuba an ka zuba ruwa sai kaga sun canza ko sabuwar tukunya da makamantansu to duk wannan dai fa innahu la yaduru bai cutarwa kai amfani da abinka kuma ka sha ba komai an gane wa istamalu fil adat wal ibadat shine kaga ana amfani da su a ayyuka na al'ada da kuma ayyuka na ma na ibada eh zaka iya sha zaka iya komi baka da matsala eh kan mu canye lokaci fasalin yana da fadi sai mu tsaya nan ya akwai tambaya sai a